kuma ni ma'aikacin manzon Allah ne haka na isa ba da mafaka da duk wanda ya zo neman ta asiru li fakiril asara li'annani zahabatul mahib balala asiru asiru li fakiril asara ina kai kawo ina kokari wajen kwanto dauraru da fursunoni wanda zai daga wani kangi ya sanar da ni ko ya nemi taimako daga gare ni da suke nan asiru lifakir asara ina yin kai kawo wajen neman a warware ko a kwance dauraru duk wanda yake cikin matsi da tsanani ko dauri to zan je in kwanto shi kuwa kai shi Ibrahim sai za ki ga wannan aiki la'annani da zahabatu al-mahi barala asir saboda ni dan fursuna ne a habaran manzo Allah ni fursuna habaran manzo Allah ne tun manzo Allah riga ya kama ni ya daure a nasa kurkukun dan haka tunda ni tsauran rai ne a kurkukun manzon Allah ni ko na isa in kwanto tsauran ran da ke kurkukun kurkukun kowa ne wanda ba annabi Muhammad ba radiyallahu anhu amiru li kulli almuslimina li'anna ma habibi wa wujuhi aljalil amiru nan farko amiru san ma karshe amiru ba ko ma'ana su guda ba amiru li kulli almuslimina ina bada abinci da duk wanda ya shiga cikin halin fari da tsananin yunwa amiru li kulli muslimina eh ina bada abinci ina samar da abinci amiru kenan almairu anan gurin samar da abinci ita ta san cikin zuwa Yusuf ne wana miru ahlana ko wana hafazu ahana wana zadu khayla ba'i lana khayrin yasi wana miru ahlana amiru ina samar da abinci likullil muslimina sai da goyo likullil muslimina da duk wanda ya shiga halin tsananin fari da rashin abinci ina bada abinci gare shi li'anna ma habibi kai yanzu ya ka samu abinci ana wannan yakin duniya duk da shi ko ina ana fama ita ai da annani habibi wa wuduhil dalil amiru saboda ni wanda nake yabo kuma wanda nake kauna sallallahu alaihi wasallam aliru shi sarki ne shi ko sarki baya tsanani baya fari baya yunwa ka taba ganin duk tsananin bala'in da ake ciki a kasa a jego sarki sai magu ka taba ji a zogon sarki a rasa a to ba sarki bane yana sarkin kara ne yana sarkin kara ne eh amma duk bala'in da aka shiga ga zogon sarki a samu ko to ni nawa masoyin kuma nawa wanda nake yabo din shi sarki ne dan haka ni da nake hadimin sarki a ina isa in ba wanda ya rasa ku to guri na so za ku samu نصير إذا خافوا بأمن فربنا يطاها ومن ياوي إليه نصير نصير إذا خافوا بأمن نصير بأمن muna kasancewa cikin aminci idza khafu yayin da sauran duniya suke cikin tsoro da fargaba yaki ya tuko ina kowa ya firgita tsoro ta Allah sai da zai to mu a wannan halin nasiru da amnin muna kasancewa cikin aminci fa rabbuna saboda ubangijinmu tabaraka wa ta'ala nasiru mai taimako ne liman yawi litaha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawi ilai da wanda ya fage da manzon Allah mu ko fage da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji sai mutum mutum to wannan shine zaran goyon da ake faɗa san farko ujiru san karshe ujiru asiru asiru amiru amiru nasiru nasiru kuma ko ce ma'azala ba wannan kwarewa ta gurin mawaki kuma zaran gona ne a gurin laraba suka yi amfani da irin wannan salo ya zo ma cikin qur'ani ai Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa yawma taqumu sa'a yuqsimu lil mujrimuna ko mala bi su gaira sa'a kan farko sa'a nan karshe sa'a ko ma nasu ba dai ba wa yawma taqumu sa'a yuqsimu lil mujrimuna mala bi su gaira sa'a randa alkiyama za ta tsaya sa'a ta farko alkiyama take ne cikin kafirai da masu laifi wayanda suka ba su shirya da Allah ba za su dinga rantsuwa gaban Allah cewa dama a duniyar ba a ba su lokaci bane balle samu damar ibada malam su ga sa'a awa dai kawai su ga duniya aka tafi kiyama zaka ba samu lokacin da su ibada bane eh amma da su su samu da aiki zaka sa'a ta bi kuma awar agogo take ne sa'a ta farko kuma alkiyama take ne sai wannan sai ke jina shi وشوقية عبد الإله محمد حماني مناني وجموع تقول فشوقية عبد الإله شوقنا يزوى باوان الله شنا محمد صلى الله عليه وسلم shauki na zuwa ga manzo Allah hamani manani ya hana da bacci wannan shauki da yake damuna a zuciya ya hana da bacci ma saboda shaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jumu'u tafuru sannan ga hawaye yana zuba akan kulkuki na ba wai kawai shaukin ba a'a in wuta shaukin ta kono zuciya sai kuma nan hawaye rinka ido rinka zubar da ruwa da'iman abin da ke ciki kenan hmm abitu bilal sunni sahrana munsidan أها بدأ وما سمع أها وساجد فيه ورق ليدي وجيت اليوم وجبني إيه كلمة ذالي بمجرمة وجبني كلمة ذالي بمجرمة كل كوكينا يدك سن غوغا haka yake zubar da ruwa aka dare da ido ya kasa bacci da kuma kuka ina yi saboda ku tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dumu tafur wa washir ma qala musayyimu da'iman وقد به هذا العباد بشير ووجد ما قال mata yau ina rera abinda wannan ne konkona soyayya ya fada akwai wani mawaki ne konkona soyayya ya ta fada wata magana to nakan maimaita wannan magana da'iman nakan ji tayi daidai da abinda ni ma zan fada zaka san kuma mai ta fa bai kina bane amma na ji yayi min daidai takalmin ya daidai da kafar zaka sai azra ai nima nakan maimaita su da'iman wa qalbi bihi hadhihi al-ibadu basir amma ni zuciyata tana ta'allake da manzo Allah shi ba manzo Allah yake nufi ba a maganar sa shi wancan mawaƙi mace yake nufi shine majnun bani adam majnun laila yake cewa shi yana faɗa ne wajen yaban mace ni ko ina faɗa ne cikin manzo Allah wa qalbi bihi hadhihi al-ibadi basir zuciyata basiru zuciyata tana nuni zuwa ga manzon Allah ko kuwa tana tayar tsida wutar da yin manzon Allah bashiya asirbar qaba baitin da shi wannan mawaki ya faɗa shine cewa yake asirbar qaba hal man yajir janahu la'alli ila madar hawaitu aqim asirbar qaba ya ce tsuntsu da ake cewa qadani wani tsuntsu ne mai nisa mai mai mai mai mai zogon zango a tafiya yakan yi tafiya mai nisa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci asirba kada hal man yiri janahu daga cikin ku kuma yana tsuntsaye akwai wanda zai bani aran fuka fukai waye da taimaka cikin tsuntsayen nan bani aran fuke la'anni ila maqal hawaita iru ko na samu ni ma in yi tsuntsu in yi fuke in tafi gurin masoyi na shine mai Muhammad wani tsuntsan da zai taimake ni a cikin kai bani aran fuka fukan san tashi in tafi gurin manzo Allah nakan maimaita wannan baita amma ni annabi nake ni shi ko wanda ya mata baitin na asali yana magana ne yana nufin wato a wata mace to an yi sabani ma a cikin mutum nawa ne eh Abu Ali al-Qali a cikin littafin sa al-Amali ya nasabta baitin ne zuwa ga Abu Abbas Ahmad bin Yahya ya ce baitin sa ne amma kuma baitin ya zo a cikin diwanin Mazmur Allah cewa baitin sa ne ala kulli hal da cikin suyin nan akwai wanda ya baitin ayo ai ko an duk wanda ya riga wani wanda ba zai warware matsalar ba wannan ba zai warware matsalar ba ai wa ya riga wani zuwa duniya kake rige kai ko ko wa ya riga wani zamani a cikin kuje wannan ba zai warware matsalar ba dama wannan sanannen abu ne a gurin malaman adabi an saba yin cikin wannan zaka ga ga baituka an sani ko an samu masurai amma a dinga rigimar nawayi saboda a rawatar daga wata a rawatar daga wata kuma duk wanda suka rawatar din ba wanda ake kokonto akan ingancin ruwaya to anan rigima take wa hadibu khairan nas wa hawa mani wa qad wajamtu wasiri lil maqami shi wa hadibu khairan nas ina yin zance da manzon Allah a cikin waka nake yin hira da annabi din da magana ne wa hawa mani har nake jiga manzon Allah tare da ni wa qad wajamtu wani lokacin ma sai in jina baki na kulle na kasa magana عليك صلاة الله ثم سلامه وجمت وتدري ما أسن وما خفى haka yake faɗa wani wuri salatin Allah amma Allah tabbata gare ka wajamtu ya rasulullah baki na kulle ban san me zan ce ba kuma amma wata da ma ukin wa mahafa ka dai san abin da boye a raina ai da ka kullun suka na ayyuka da nake su ko ban magana ba ai ka san me nake ne sallallahu alaihi wasallam a a baya cikin nan ba za ka ce wa diwani baya cikin nan eh baya cikin nan baya cikin nan hmm baya cikin nan amma bai tafi wani radiyallahu anhu wasila ce cikakkiya na sannan kasida ce cikakkiya ba amma mata nafi ba ba ka zama kan takan nuje ziyara shi ba wato a wani wuri shi radiyallahu yana cewa a azkuru hajati amaskutu sayyidi alayka salatullahi wa sahbihi ajma'a a azkuru hajati sai ma na faɗi bukatu na ne a gaban shi Rasulullahi sai na zayyana na ce ga bukata wanda ga bukata wanda ga bukata wanda ajiya amma kutu ko ma in shiru ne kawai ta shiga ba sallallahu alaihi wasallam to alaika sallallahu wa sallam ajma na yi shiru din kawai salatan ana namu Allah gaba da kare ka tabbata ka samu ba kida a sawa da faɗa maka tun wajen wata tarima ku cin ma hafa eh ka san abin da koyi a raina wajen wace yi zama kanu shiru na yi shiru ya Rasulullah amma waka ta tana nuni zuwa ga abin da nake nufi ko zuwa ga makamin da nake kai na yi shiru tarani wa inni ja'ibun fi hadiran wa fata bi salima takin sudur tarani ka ganni a gaban manzon Allah wa inni ja'ibun fi hadiran a halin na fat na kace cikin manzon Allah kuma ga na harta a cikin za ni ja'ibi ne ni kuma hadiri da a lokaci guda eh sai dan na gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina halalta kuma ina fashe ina halarci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina fake a cikin sahabi wa fati lisani ma ta kullu sudu to har na ne ba zai iya furta abin da zuciya ta ko kirji na koyi ba abin da kirjin ya dauka yayi nauyi da yawa sai da ba za a iya zayyana shi da baki ba to da yawa mutum kan samu kansa irin wannan tsimuwa da irin wannan rikicewa mutum kan samu kansa irin wannan haira ga abu a zuciyarka kana son ka bayani amma kalmomin da zaka bayani da su sun gagara saboda duk abin da zaka faɗa ba zai fito da bayanin da ke ranka yadda kake so ba to da irin wannan hali ne kawai sai a bashi haka shi na fata sai to Allah da a fata lisani ma ta kin sudu abaki wa harfi thumma kasbi bi zikrihi wa zalika bai'un la tarahu yabur tabaki filikina wa harfi da nomana sun makasbi sannan dukkanin tsuru wuri na duk wani abu da zai kawo min naira in je dan taba wani abu ne in samu wani abu ko ne ne ne bi zikiri na tabbatar da shi ko na zuba ta cikin yaban manzon Allah ne in ka gane na yaban annabi ne shine noma shine kasuwa shine neman kuɗi kaga ce ma me aikin ka ne sai bara baka aikin a ina da aikin wannan aikin ne shine yaban manzon Allah banda aiki sai wannan la ilaha illallah rasulullah sai bara ya sakhali dukkan lokacin sai shine yaban manzon Allah wazalika bayyul la tarahu yaburu kuma irin wannan cinikin ai ba a faduwa in kana neman cinikin da kullun riba ake yi kullun riba ake ci ba faduwa to shine wannan aikin shi da maka sai na rasulullahi ganitu bi zikr al-mustafa wa widadihi bihi bana hadi wal fuad basir ganitu bi zikr al-mustafa na wadatu da ammatan manzon Allah da yabo manzon Allah na zama mawadaci wa widadihi na wadatu da soyayyar manzon Allah bihi bana hadi kisa da wannan soyayya da wannan yabo ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bana hadi bihi bana hadi eh da shine shari'a ta ta bayyana wal fuad basiru kuma da shine zuciya ta take gani tarwai wai maka ana gani da zuciya ba sai Ibrahim ya ga ma da zuciya ake gani ba kana cewa wai ido gululu ba Wakil ba na cewa ido guduru ne? Me yake gani? Hankali yake gani, amma ido guduru ne. Sau da yawa sai ka kawo shi daga ban mutum ko kuma kun haɗa shi. Sai an yi wa wani ne yau ka haɗa kewa ko ka kula da ma. Yake wallahi wannan ka ba. Yaushe? Ai na, ka gudu ka zama mutum. Buga kiriya ni da kai, kamar mu gudu na ta wallahi wannan ka ba. Sai ba iya in yi fikarin da ya ganka. amma shi bai ganka ba saboda idan sa ne kalle ka amma zuciya bata ganka ba wal fuadu basir a ga zuciya take gani ke to balle da cewa Allah yana magana ne akan ma'arifa shi irin wannan ganin na ma'arifa ne zuciya ta take gani ita ko zuciya ba abin da yake samu kanta ta ba abin da yake samu kanta ta to Allah ya sa zukatan musu daga gani karwashi Muhammadu Mahmudun wa Ahmadu Mustafan muqaffan aminun aqibun wa munirun sunayensa ne masu girma sallallahu alaihi wasallam Muhammadu annabi Muhammadu shine mai goron suna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai goron suna sallallahu alaihi wasallam mahmudu kuma shi abin yabo ne fadul as mahmudun wa hadha muhammad ta hamma mahmud ma sunan manzo Allah ne har yanzu wa ahmadu mustafa kuma sunan sa ne ahmadu sunan sa ne mustafa sallallahu alaihi wasallam abin zabi kenan mustafa sunan sa ne annabin karshe aminin sunan sa ne amintacce aqibun har yanzu sunan manzo Allah ne na karshe daga shi ba wani annabi da za a kare wa muniru ko manzo Allah sunansa ne hayyiz munir ma'ana ne haskakawa kenan wa ahmad muhtar rahim wa hashir siraj bashir hamid wa nazir duk sunaye ne sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wallahi thumma salamuhu li yasfa'ati yawma sama'u tamuru salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah li yasfa'ati albarkan wannan salati manzon Allah ya cece ni ai li yasfa'ati ya an yi tasirin ta ne saboda wazani daga ɗan uwa masu karanta diwani sai a guji yin wata dai akan yaumi din nan nakan da ana karanta ne ya fa fi yaumi sama'i ta mu ba fi yaumi sama'i bane ita yaumi din zarfu ne fataha take dauka yauma sama ai yauma tamuru sama'u ne sai Ibrahim aya ya dako a cikin sosu duri aya ta cikin sosu duri yauma samu yauma tamuru sama'u maura wata cikin zubalu khairako to wannan ayar da gutsuro sai da liyas fa akiya albarkar wannan salati Allah mazala ya cece ni magana ta tsaka yaushe za ta cece ka yawma yawma samau tamuru ay yawma tamuru samau kenan maura ma'ana yake cin ranar alkiyama yawma tamuru samau maura wannan alkiyama wuji ne da sama za ta dinga juyawa irin juyawa kumfa koyi yadda kumfa take hautsinewa haka sama za ta yi da Allah sannan wani bangare za ta dinga shiga cikin wani haka haɗe gaba ɗaya ta zama guda saman gaba ɗaya saman nan bakwai sun dunkule su zama guda kyau haka Allah zai sa su su bindige su dinga kumfa duk su narke a cikin guda shine ma na yau mata muru sama umara to liya fa a ci manzo Allah ya ce ce ni ai kiyaye kenan an yi tasirin wannan kaddar ne saboda wazani yawma sama'u tamuru ranar da alkiyama za ta yi wannan tashi Allah ke sai Allah ke sai mu duba shi da baka da shawara da Allah to sabdu ani fi zilalika nasiri adamar suturi su zalu sutur to kar mu manta abin da muka san farko na munasaba wannan kasida cewa sau yayi ta ne a munasabar yakin duniya ne manzo Allah ya ga masa shi mafaka ne ga duk wanda ya fake da shi ya masa albasara da haka saboda ta ce cewa suka sabdu ani fi zilalika na kuya ya rasulullahi nasiri ya mai taimako na na kuya fi zilalika a cikin inuwarka na fakke da inuwarka ya rasulullahi fadamar suturi ani a wannan shekarar baki ɗaya na na yi wa kai na shamaci da kai saboda haka ba abin da zai taɓa na shekarar nan gaba ɗaya saboda na fakke a gurin wanda yake mafaka sallallahu alaihi wasallam fadamar suturi sai yasa sutura ta za ta dawwama istuzalu suturu lokacin da ake yaye suturin mutane ni da sutur da goma zasu domin na suturta ne da wanda sutur sa baka yayewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan baiti dan uwa yana da cikin fa'idar sa akan karanta shi 313 a farkon kowace shekara dan da aka ce yau shekara ta kama sabuwar shekara to mukan ja wannan baiti kafa 313 domin albarkar wannan baiti zama a shekara gaba ɗaya Allah ya tsare mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجاوره وهو الوزير لخالقه faniltu jiwaran fal wabirin jir ujawiruhu ina makotata da manzon Allah na fake da manzon Allah wa wal waziru li khaliqi ka san ko shi manzon Allah shine wazirin Allah lalle Allah ba shi da waziri amma ne Muhammad wazirin sa ne to ya bai da waziri kuma wazirin sa ne Allah ba shi da waziri saboda baya bukatar mataimaki a cikin aikin sa amma manzon Allah wazirin sa ne saboda waziri shine second in command bayan sarki daga Allah sai wani da aka ta wannan ma'anar wa hawla wazirin da khaliki amma an ma'anar taimako ne a taimaki Allah cikin aiki baya bukatar wannan haka ba shi da waziri kenan tabaraka wa ta'ala wazawiruhu wa hawla wazirin da khaliki fannin da jiwaran dan haka na samu jiwari mai kyau na samu mafaka mai kyau fal waziri yuziru saboda shi waziri ya isa ya tsare mutum kuma a ce ya tsaro yanzu yau sarki ce ya sako wata doka duk wanda a gani a buge sai waziri ce na sarki ce wannan mutum ne sarki ce na kyale shi ba haka ne ba a ga ba ne kenan fal waziri yujiru shi waziri ya isa ya bada mafaka ga kowane ne kuma a cikin zauna fal waziri yujiru وقال يد الماهي صبوح وساله فدام سروري والسرور تطير وقادي صبوح وساله لدى الماهي ni ina ina wato karye kumallo ne da'iman a gaban manzon Allah ugadi sabuha wisalihi ina karye wato ina yin karin kumallo a kowace safiya ta saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada masururi sai sa farin ciki na yake da yake da goma wa shuru da tsiru bakan ciki kuma yake yayi wake zagon yawa gaban Allah wato sharrika duk baki da suke wato zagon yawa gaban Allah idan bari bumin zikir salma wa fartana falihi madihi hasimi hubur in an waye gari mawaka tarihu suna jin farin ciki da nishadi da jin dadi fi zikir salma wa fartana saboda ambatan salma da fartana da suke yi saboda ambatan salma da fartana mana mata yi saboda ambatan sulma da fartana wato ma sunan mata ne a larabawa mawaka galibi su zauna su dinga ambatan mace suna kaza kaza kaza su ta waka waka ta yaban ta kaza kaza kaza to in wannan ne jin dadin su baki da wannan ne farin cikin su falihi madin yal hasibi huburu ba ne da farin ciki ni sai a cikin yaban manzon Allah ba hasmin dangi sallallahu alaihi wasallam ba ne da farin ciki ba ne da wani shadi ba a cikin yaban manzon Allah ba a tsayar abin da shugaban mu sai ta da sunu da ke faɗa ko anan mulki cewa mu wannan son zuciyarmu ne wato san ranmu ne wannan da Allah ba mu eh kar wani zai ce da mu bai mu bashi mu bashi hujjar yin maulidi ina hujjar maulidi dan me za a yi maulidi ko dan me za a yi ba annabi an kyawa da hujjar ba hujja haka kawai muke saboda san ranmu ne haka ba mu da yancin mu san ranmu ne kam a Najeriya an ba da yancin kowa ya san ransa wani nishadinsa har ma zuwa ake yanzu in za a ɗauke ka ake shekarun da hujji ɗin ko me ko ji da ka rubuta me ni sabi ka me wa abinda ka fito kai wani ya rubuta wasan ya fito kwallon kafa wani ya ce a wasan doki wani ya ce shi wasan cricket wani ya ce shi ya fi san kallon television wani kaza kowa da san ransa yana fara to mu da ba za mu faɗi san ranmu ba sai Ibrahim ya ce kai ni fadi bi waje ila hasili huburu ni na wasan ran da jin dadin da jin dadin a rayuwa shine kai ba manzo Allah kawai ba muna yi ka kaddara ba hujja kaddara ba dalili kaddara ba wani Allah bai samu ba to muna yi da muna jin dadin yin sai ka wani magana ko mu ba mu na injin ne wane mutum balle wani shi a cikin yaban yan bakara yake samun nishadin ka saba shi sai yan bakara ko wani a cikin nishadin kadangarwa yaban kadangarwa yake wani ma ya bi usoshin birni uwa wannan tana sai san wajen yawa da wani kaza ka tunan da kowa irin nasa ba kuma wanda ya taba wannan ya taba da suke ba sai wanda yake mamman Allah shine wajibi ne mamman Allah Allah ya sallam wanda har Allah ma abin da yake kenan har Allah ma abin da yake kenan tabaraka wa ta'ala to duk Qur'anin nan da ya cikin mai mamman Allah salli ala man umaru lam yadrihi was-suwaru min nurihi was-suwaru madhul lahu min al-ali sai na ce Allah ka rika salati ga wanda haka Umar dan Haddad da san hakika wai shi ba in dai a san hakika Annabi Muhammad ne makura a ce an san shi kobo da kobo to Allah ko Umar dan Haddad da san shi ba وما لي أن خير الأنام محمد سوى ذله ما في الظلال مفقفا بعد ويسرك أرمي من يوتنا لسن بارا ويسرك أرمي هكا يجي cewa sai na Umar yace ba hudu wannan mari ma ra'aytu min Muhammadin illa zillahu Umar ba hudu wannan Allah ba ina su ko gani duk kun yaba rayuwa amma ba kuma Allah ba ina Umar ina annabi ko gani Umar ya ana khira annabi Muhammadin wa zilli to raka hatta Umar da hada bai sa hakika ba na mu da kanka kaka ce ba za ka sa hakika ba Allah ba ka yawo wasuwar lin nuri dukkan halitta gaba ɗaya ga hakkin manzo Allah ta wasuwaru da sunni haƙora surorin Qur'ani madhul lahu min al-ali imam manzo Allah ne in ka tabbata wannan ma ka masaro sai Allah abin da yake nan kuma ga manzo Allah ya aje mawaka a gaban sa da munasaba ta tashi ce man yurahi wa dani wa zai kare mu ma yabna ul qawm allazina nasaru rasulullahi bi sirrihim an yamna'uhu bi da alfa sirrihim haka yake fada me zai hana mutanen da su iya zara takobi su ga bayan daga su tsara manzo Allah su kare kashi su kasa kare shi kuma da harshe Allah ya faɗa wannan ga sai na Hausa mu gina sabi da irin yaban da yawa annabi a gaban sa har wata na na Umar yana masa faɗa kai Hassan a gaban annabi kake rera waka manzo Allah yake da shi da'ahu la huwa ashaddu alaihi min wa'i nabar kana shi Umar bace yi ai haka nake so dama wannan majidan da yake zubawa sun fi tsanani da zafi a zuciyar kafirai fiye da saukakken ko a jikinsu bai ta kan hasanu da annabi sun fi kaifi sun fi zafi sun fi saurin hada ki kafirai fiye da takubban su umaru in ji annabin kuma shi ya take jawo sai Allah sana faɗa kace ba za a yi ba annabi sawa ga umar ya ne ya hana annabi ya ce a bari ayi ga sai na abdullahi bin rawaha ga sai na ka azur zuhair shi ne zo yana sawa kan manzo Allah ta ce dauko bargoyin da baba sai ce ka kyauta nan sai na abbasu baba manzo Allah ba shi yazo yi da yanzu da min kabli haba min kabli hada da bilal wa bi musarin haifu kabar waraku ka san ma kan samu shi yazo yi rera ta gaban annabi kuma annabi ne masa diki me ya masa diki da ya karanta ya gama manzo Allah ta lafu da faga kar Allah ya saba kin kewa wulu da haka sai na abbasu ya haura 80 a duniya kafin ya rasu amma hakorinsa dai bai fada ba 36 nan su aka binne saboda annabi ya ce karar bakin kai wawulo saboda ya yaba annabi da da ba annabi ba ai kama kana alga ta mana mun gode Allah alhamdulillah da haka mu falifi madihil hasibi huburu farin cikin mu da nishadin mu yana cikin yaban manzon Allah ne sai fara anan muke din dai anisbihi yawmi wa ansud madahu fa yawmi yawmin alhasibi qasu qasir anisbihi yawmi yau din nan da shi nake tsaye kai na cewa yaban annabi da shi nake tsaye da cewa wa an suju madahu shi za ku nake sake yaban manzon Allah a yaumi bi yawmin al-hasimi qasiru ni gani nake ranan ma sai mun gajarta saboda yaban manzon Allah dai ba barka manzon Allah in ina cikin nishaɗin yaban annabi zai ganin da na hayyar mata yi to wai hayyar mata yi in lokacin ba bai ishe ni ba wala yiya min qurbi ilayhi madazzatu bi da ba a awani wa da ba shuhur haka na tsawon dare baya hana ni in ji misali jin daɗi nake a cikin tsawon dare ina jin daɗin sa laibi dare na malazzatun daɗin sa nake ji min qurbi ilai saboda kusanci da annabi domin da na fara yaban annabi sai ga naga shi kawai idan da ba a awani shi sa ma da yaban manzon Allah ne dukkan shekaru na suke yin daɗi ba wani lokacin bakin ciki a gona ni dukkan lokacin bakin ciki wa da ba tuhuru watanni suke mun daɗi محوته إذ الأولى يخبرني لربي أمور العالمين تصير محوته إذ الأولى يخبرني da yaban manzon Allah ne nake tafe daukakar dukkan waɗanda suke neman kaskantar da ni ba kuna ganin kun ce wata kololuwa ba ko dai saboda mulki ne ko saboda kuna da kuɗi ne ko saboda kuna da tanadin soji to da yaban annabi kawai ranmu da annabin kawai nake barin rimahi wa asiyashin da ni وكتمان سؤال نجي وجه الذي يقصد بالرقاء شوف إبراهيم ها عز به بأهله ونفورهم وقد سلبوا من إذهم أولوا فقرا يا شيخ إبراهيم جاء بك تتولى إن الذي تقول على نبيل لنبي أمور العالمية تصير كذا ذكر الأمر على الدنيا بعد كده سنة فيها ليه يزوج الله سنة كما زوج الله الله شيء مكمر كومي inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai ba Allah ke koma tabaraka wa ta'ala ala la tasiri hal yara an-nas ma ara walakin sudurul abikina kuburu ala la tasiri kai san abin da nake ji a raina kai san abin da nake ji a raina hal yara an-nas ma ara wai ku anya mutane suna ganin abin da nake gani anya mutane suna ganin abin da nake gani kuwa to wai ake da irin da ga wani jiri mun tuba ashe Ibrahim wa ma yake da idanun wa yake da zuciyar wa yake da hasken ma'arifar da zai gaba da Ibrahim yake ha anya mu da su ga abin da yake gani kamar da shau ya faɗa mana yace na ga kaza na ga kaza yace to an kiwayen an kiwayen walakin sudur arifi da kuburu ba zan faɗa ba saboda shi kirjin arifai kabari ne eh duk abin da jiga jiga kenan ka taɓa ganin abin da aka shuka kabari ya fito da haka ba za a faɗa ba kenan eh da kamar shau Ibrahim yace mana ai kaza na gano na gano kaza na gano kaza kaza yace to amma walakin sudur arifi da kuburu sai da shi kirjin arifai kabari ne sai ya gaba dubu kowa ya ba ta ba Allah محل مصطفى ما قد رأيتم وإنه أتى بسراج في البلاد يمير محل مصطفى ما قد رأيتم ماذا الله يا شاتي ده أبدا هو جن من دي ذلك يمنع من دي ذلك ياتي لا ذرهم تنافس في البحر بل كل ما يرونه هنا ثاني ashe ba sai ba akwai zauranci ake zauranci eh mana kakka ga almajirai na suna ta rububin neman wannan bawan ka ce shi kina zulla ba su kare ba ku tafi ku kama annabi ku zo ku ku kama shau ka annabi la darrahum tanafusun fil fani iz kullu ma yarawna hinan fani Allah karka bari rububin da suke a cikin neman kusanci da wannan ƙararren ya fitar da su saboda abin da suke gani a yanzu ma dama babu ba sai nan gaba a yanzu ma babu ai hanya ce kawai sun yi sun wuce su mun gode Allah ba har ban tsama wajen ra'ayi manzo Allah ya tafi abin da suke ganin in sai nan kuke gani ko sanar ya tafi ba sai ya rubu eh gaban da nan kila ko eh sai da ka ka mana sai ni ba kina da gora a ciki mahal mutsawa ma kan ra'aytum Allah ya tafi abin da kuke gani wa innahu ata bi sirajin Allah ya zo da fitila da haske dal biladi yiru tana ta haske garuruwa kawai na alai mutum ina kalle ka hoda hasken ya je wa alam yaqtim al urba al mufakham amruha wa az'ana ujmun wal fuadu qariru alam yaqtim al urba al mufakham amruha wannan Allah ba shi ya tabar da larabawa ba ba shi ya tabar da makircin su ba ba shi ya juyar da cigaba da nasara ba kasama ya isimu ya juyar da cigaba da cimma marayi alam ya kace da qurba manzo Allah ba shi ya juyar da larabawan da suka yi hari suka yi gangan ko dan su mutsaki addinin musulunci ba alhuqa khamu amruha wanda lamarin su ma mai girma ne ba ma irin naku ba wa az'ala qujmun manzo Allah ba shi kaskantar da bauba bayi ba irin su kisra da kaisara da mulkin nasu da tanadin nasu da isar tasu ba za ba ce mutsike su bane wal fuadu qariru zuciya tai dadi sanan qurba tambayi laraba mu tambayi su baka labari sanan qurba an badrin wa fathin wa khandaqin mazaquhum fi dhurhurubi mari tambayi quraishawa sai da su ya aka kare ku da manzon Allah ranar yakin bana su baka labari wa sun sun sa abin da ɗanɗana ai karan ba dadi ka sai mura sal urba ka tambayi larabawa an badri game da yakin badar yakin badar yaki ne wanda shine mun girma a musulunci gaba da mafi girma ba saboda shi yafi yawan runduna ko shi yafi yawan makamai ko shi aka fi kira kudi a shi duk ba shi bane dalilin saboda anan ne buwayen musulunci ya tabbata yaki ne da manzo Allah ya fito a shekara ta 2 da hijira da mutum 313 kawai tare da shi har shi annabi a cikin lambar har da shi da 313 ne kasan adadin manzani amma aikin karu mutum dubu kuma 313 nan doki wato doki 70 raƙumi biyu rak suke da su raƙuman su biyu rak doki 70 a cikin 313 duk mutum biyu doki da suka hau duk mutum uku suka haura kuma idan haka manzo Allah ya so yake shi kansa annabi su uku ina da rakumansa saboda babu ka san ana cikin ɗanin bala'i sannan babu kuma ba ma makaman da za a yi yakin wani ma igiyar rama ya dauko ita zai kai haji wani ma da dutse zai dauka a gurin da tsinci dutse kawai dan jefa a haka aka zo saboda imani irin na sahabbai asalin fitowa ba a fito dan ayyaki ba fitowa aka gurin ai kwace kwace da dai halaka ayarin kafirai na towa daga Sam ayaran Abu Sufyan dama kuma san da za su fito daga makka su dawo madina su sahabban manzo Allah an kokkace musu dukiya a makka in mutum zai kuma manzo Allah ya dai fita shi kadai ka san galinsa ko binci mun ne ne shi nan zai ba dukiya ba bai sai daukan dalawa shi da ya dage sai ba annabi ya ji shi amma dai ba da tabbata koyo to tunda haka ne sun mana kwaci a samu ba laifi mu je mu kwato nan mu dan samu mu dan so mu karbo dukiya mu koya dace manzo Allah ya ce a haka aka fita hanci abin da ya fito da su kenan shi kuma Abu Sufyan ya samu labarin Annabi ya fito wani matsayi ya ja ta matsayi saboda kai canza hanya sai inda ba na aka tsammani ba sai bota hanya za ta yi sai ga sai ga maka san kuma aka ruga aka gayawa Abu Jahal da mutanen Makka manya cewa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da muku dukiyar ku da ku mu da ku da ai saboda kuma Allah shi kuma ba ni ya yake ba amma Abu Jahil da mutanen sa suka dandan ku aka ɗebo mutum dubu kowanne kayi akan dabba kuma kowanne da su ba miyagu da kazaman makamai suka fito suka nufo badar manzo Allah ya fito kafirai sun fito maimakon ya haɗu da ayari na fatake sai ya haɗu da wancan ko wa iza idukum Allahu ila ta'ifatayn anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati takutu takunu lakum amma ba haka Allah ya fawa Allah ya muka alƙawari Allah ya sako wannan Allah wahayi take cewa Allah ya muka alƙawarin zaka kama ɗaya daga cikin dunan nan guda zaka nasara akan ta ko dai rundunar fataki a kwaci dukiya ko rundunar mahara a yaki da su a nasara ɗaya daga cikin biyu zaka nasara amma wacce ba mu dawa wa tawadduna anna ghayra zati takutu takunu lakum amma ku buru ku kusa habban ya zama wadda ba aya a cikin nan dai yawwa halin halin da sun yi kan jaki a kama dukiya a koma gidan samu ganima amma dai ba wancan ba mai wahala shi kuma Allah ba ka girbi ba yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa Allah sai yake shi kuma ya tabbatar da gaskiya to ake yau za a samu musulunci walau kana kafiruna saboda haka aka hadu ba tare da al'ara haka ba aka hadu da ayarin mayaka wallahi sai su akwai su kowa akwai shawara abin da ya fito da mu ga can to ya kuɓuce da maka abin da waje fito da mu ga shi sai tare mu me shawara sai na buga kai ya rasulullah kai ka ga mana ko muka imani Allah ya fuka da gaskiya yanzu da ko mutuwa muka anan gurin musa aljanna zamu tsoron mu dike sai muka ji adiyar da muke tsoro mutun kare su ko halakun ko malakun Allah ya ce na gode zauna sai manzo Allah ya ce mu mai tambayar sa ya huje gani kamar ba a ga mutunta Abubakar ba sai na Umar ya tashi ya mai ta abinda Abubakar ya faɗa yace na gode zauna manzo Allah kuma mai sai mai tambaya har sai da mutanen Madina suka fahimci ba da mutanen Makka annabi yake ba da mu yake so yake yi a zamu kare in muka shiga yakin sannan sai shi sai tashi Sa'ad bin Ubada yace ya Rasulullah wallahi lan nukhzilaka abada ta Allah nake Allah ba za mu taɓa da kai ba ba za mu gaya maka irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya mutanen sa ba izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ba za mu gaya maka ba shi annabi Musa da ya fito da mutanen sa ta suka je kai da Allah ku yaki mu muna nan kun kun gama kun dawo sai mu tafi gida na annabi Musa ta gaya ba kaje ce ba za mu gaya maka irin mutanen Musa suka faɗa ba Musa zani da kai izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum kuma kuma muqatilun ka je kai da ubangiji ku yaki muna tare da ku a cikin wazani sannan manzo Allah ya tina sannan manzo Allah ya kamsu manzo Allah ya sa ka fiji aka je aka yaki aka fafata kuma da ikon Allah sai zama mutum 100 sun nasara akan mutum dubu aka kashe mutum 70 nan take da wace su da dawa sannan kuma aka dauro mutum 70 a hannu a matsayin fursunoni aka tafi su gida saboda haka a nan gurin Allah ya karya zuciyar kafirai gaba daya duk sanda za su tsare manzo Allah da tsoro da firgici suke tsare manzo Allah ba su kuma tsare manzo Allah da tsaron gwiwa ba tunda kana sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mai girma to sai da qurba an badr ka tambayi laraba game da badar kun san yadda aka yi annabi annabi badar su ga ma yadda aka yi ha wa fathin su ga ma yadda manzo Allah ya kare da sunan fatu makkah su ko a jita ta takwas aka yi da hijira bayan manzo Allah sun kore shi daga makan ya fita ya ba musu ita sai bayan shekara takwas manzo Allah ya dawo ya buɗe makkah radda yazo ya cika garin maka gaba ɗaya da yaki da da yaki kamar zai zai ta sallallahu alaihi wasallam saboda yawan mutane da annabi cewa yayi a shiga maka duk kafirin da ke ciki a kamo a babballa a cinye wallahi wani cikin sahabban ko farce bai samu ba wani a cikin sahabbai ko farce bai samu wannan ba illa sai a cinye sallallahu alaihi wasallam wa khandakin tambaye su su ga maka yadda a tsare a khandaku shi ko a tafiya ta jira kai da hijira shine ibadatul ahzab ya tsungwalalo yaƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Hassan Salman al-Farisi ya bada aidiya saboda mutum dubu goma ne suka zuka lallaba garin Madina kuma a sannan din shiga su biyar ne kawai ba a zo inda manzo Allah yake karfin tanadi zai isa rafu ba manzo Allah yake zuga yaƙi ya zata da muhajira ko ba mu da karfin tanadi za mu tare da zani da su Salman ya ce ya Rasulullahi in kai izini akwai shawara mu a garin mu in yaƙi irin wannan ya zo aka rasa da za a yi da shi rami muke haka kato mu kewaye garin ya wato ramin saboda fadin sa doki yayi ka anya ce Allah kai kuma saboda zurfin sa ko doki ne suka bada iftawa kaga shi kenan an zauna lafiya ko ko su zauna nan su hada ko su kuma gida su bamu yace eh wannan shawara kai manzo Allah ya dinga kata kadada kadada yana zo mutum goma goma a ciki suna hatsawa to akai sa'a dama mafi yawan garin mace dutse ne zaka yi ta ba zai hauru ba sauran inda babu dutsen shine inda aka ce aka shata aka danga haka ganuwa aka ce wannan da wannan to ana cewa yake kuma gazo da hazab saboda abinda Allah ya kira shi kenan a cikin alqur'ani ko eh gadin akwai ma sura guda ko alqur'ani ta sura al-ahzab sau labarin wannan yakin take bayarwa to tambayin su game da yadda an kare da sura nan yakin ahzab ai sun zuba raji ko mazaquhum fi zurhurubi ɗanɗanar da suka yi abin da suka ɗanɗana su kafirai a wa'annan yaƙe-yaƙe mariru abu ne mai ɗaci sun ɗanɗana shi sun je da ake sun gwada manzon Allah sun je da yake wa qarra'ahum bi badri makkah khayruhu liwa'u nadir al-khalqi fawqa yadi wa qarra'ahum khayluhu wato rundunar yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ahum ta firgita su fi badri makkah sannan manzon Allah ya zube su a badri makkah sannan ya zo yaƙin fatu makkah kenan yadda suka ga rinjina tana kwararowa ta ko'ina shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya biyo da ba Allah da barai saboda maka galibin ta kwari ce kuma daga tudu ake kowa a tuwata sai manzo Allah ya sa aka ce waya wayannan rinjina su buta kan wayannan su buta kan wannan su buta kan duk ku shigo a shigo maka lokaci guda manzo Allah ya kwararo ta guda usul sallallahu alaihi wasallam yana ganin yadda ayar da suke kwararowa ta kan ta ta ta ta ya ga maka gaba ɗaya kamar za a rike ai dinka sun koyar da kai saboda nafsu ka ta motsa zalla dinka sun koyar da kai yana Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa mazalla yana ya ubangiji babu wata rayuwa ta tabbas in ba rayuwar lahira ba kar ma wai zuciya ta motsa mata yaji kamar ko wata isayo da kafai ta gani da yana da ayi da kaza sai da goshin manzo Allah ya dinka taba kuciyar kuciyar su dindin kuka ba kuma wato wato kafawa akan kafawa shi sai da gosu da dinda kuka ce kafawa saboda yadda yake sun kai da sallallahu alaihi wasallam yana Allahumma la ilaha illa anta akhira saboda yawan abin da manzo Allah ya yi shirin jama'a mutumin da an kora daga shi sai Abu Bakar suka fita daga Makka suna koye koye su kuyi sun kogonan su kuyi akan karma a gansu dan kan hada zai faru amma yau ga shi ya shigo Makka in ya ga dama ce a mutake ta lokacin ba wani aiki bane mai wahala yanzu ne za a gama sallallahu alaihi wasallam wa qarrahu bi wa takhayyu liwa'u nadir al-khaliq fawqu yaqiru nan ga rindu wato tutoci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iru suna fifitawa suna fulfulawa fawqu a sama sama masu ana da daga ba abin da yake gani su da manzon Allah cikin Makka shi kansa Abu Sufyan da yazo ga wannan ayayi yazo wannan rindu nayi tsoro ya buke kijin sai fito ya taba shi yau dole a nemi sulhu ba ta magana to Allah yake sai shi abokinsa sai na Abbas ya fito ya zo ta ne ya ma taho da kaguwar manzon Allah saboda kar hadari hau da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina son na ji ne magana Abu Sufyan zai musulunta amma ina son ka bani amana kowa ya san cewa ga yadda aka manzon Allah ya bashi kaguwar sai ka dore ta kai kafin Annabi ya shigo shigo mata sai dore ta kai dan in ya shigo wurin ya shigo rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wannan alama ba to wallahi kafin a je gaban Annabi ma amma ya kai ba wannan ga yadda bayani da zaka da bara kai ka tsoro da kan tago manzo Allah kaga duk wanda ya saka tago annabi ya sa akwai magana saboda haka har yanzu ga manzo Allah ya kama sala manzo Allah ya dube shi ta Abu Sufyan amma an laka an tashhadu Allah ilaha illallah yanzu Abu Sufyan har yanzu bai yanzu ta baka kai da ba amma dan sunna sai Allah ko ka ci da yaba zaka haka ita a wannan ka ai ba matsala dama abin shaida da da wani Allah ba ba ba, ba Allah sun da kake bautawa ai da ya iya mana wani abu yau amma da bai da ban koma da mu muke baka barazana mu muke baka tsoro muke firgita mutanen ka amma yau gashi mu muke shiga ɗaki muna ku muna kuya ai wannan ba wanda ke gwanda kan sai duk muka kowa ya san cewa ba wani ubangiji sai Allah ni kuma na yadda da to wata shahara an an ni rasulullahi lokacin da yaba da zaki ce ni manzo Allah ne ya to wannan dai kan har yanzu da sauran magana a zuciyata ban gama jin ta zauna ba sosai eh ah ina kafiri ba kai ce mala kafircin da wasa suke aka ce kai ai ba sa suke eh abbas ya dube shi to wata da abu su ga kai sai da zuwa da kake tsoro ne ba mulki ba da kake tsoro ne tsoron da yake ji in ya musulunci shi kenan mulkin sa kuma sai mutanen maza za su yadda mulke ce nan ina musulmi suna kafirai shi abin da ne shi kenan to sai maza Allah da ya fahimta ka sai da shi kullu sayyidi fi dafil fara kullu sayyidi maza Allah ya mai karin magana kullu sayyidi fi dafil fara duk wani abun farauta yana cikin cikin dakin dawa ma'anar wannan hikima ce duk dan abin da zaka je ka farauta dan wani zomo ne dan wani zabo ne dan wani kaza dan wani wai zaka bugo in ka samu tumbin dakin dawa guda daya ishe ka duk wannan mana komai akwai a musulunci ta sanar ne musulunta radiyallahu ta'ala du'a unzir al-khalq fawqa yadi wa sahibuhu istahamul humam manzo Allah yana tare da sahibinsa abokinsa istahamul humam babban mutumin nan mai himma waziruhu shine wazirinsa atiqun shine sai na atiq abubakar kenan radiyallahu anhu wazar al-mu'min nadal ara'i fa huwa mushiru duk lokacin da manzon Allah yake bukatar shawara to da sayyidina Abubakar ne shawara kuma Abubakar sai abokin shawara ne a kuma annabi sai sa ko a yakin Badar kowa yana filin daga yana karanta da sukobi amma sayyidina Abubakar yana bayan manzon Allah jiki suna cikin garbuka manzon Allah yana addu'a yana daga hannu har ma ya fusa yana zamiya yana faduwa Abubakar sai dauka yana mai masa yana cewa ya Rasulullahi ubangiji zai sabar da kai ka faka munasar ta karbaka ya ishe ka ya ishe ka ka faka munasar ta karbaka wannan majiya da kake ubangiji ai ya jika ta isa haka ya rasulullah Allah bai sabar da kai shi kuma Allah yana ta mubalaga cikin addu'a har sai da Allah ya yi wa sai na bukar hijabi ya ga yadda sai na jibril ya jawo ayar mala'iku suna ta kowa daga sama sannan jiya na ga manzo Allah ya rasulullah sai kike ranka ta rokon yazo abin da kake rubuta Allah ya saukar rannin abubakar ma hijabi ya ka dauke yana ganin mala'iku na saukowa suna ta jibril ma ran dinar dinar إذ يهي ربك إلى ملائكته أنما أقول فثبت الذين آمنوا صح؟ تثبت في قلوب الذين كفروا الرؤبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل مناع الله يتي على نن وحي ga malaiku nace ina tare da ku nima yau nima Allah da ni za a yaga ku ne abin da za ku kawai ku tabbatar da dina ku tabbatar da zakatan mu ne kawai ku ba su kwarin gwiwa eh ni kuma zan sanya tsoro da firgici a zuciyar kafara yanzu yadda za a yi fatribu fokar a naƙi birnin kulbana wanda su su shi malaika da iya banna ba shi kuma kisa banna ce sai da ake kira sai dauki ta kafiri kur da kan doke wurga shi kasa in ya fadi sai gaga ya ruga ya rasa da dare to Allah ya mutu wannan wahayi ai ba haka ake yi ba fatribu fokar a naƙi wannan ka san garin da ko gani ya rika kai wannan kutun za ku doka eh wannan rubu minhum kullu kullu banan ku dinga duka in ya tsunku kuma dan hannun ya tage ta gobin ya fadi Allah ne kawai mutane zai ah da aiki shi malaika ne ya banna ba ne sai Allah ya ga musu to dinga dukan wannan kucin kawai da san da ka sai daga sai da aka mayakin sabai suna ga manzo Allah ya rasulullah ni suna yakin kafiri na zar ta ko biyo sare mai kai kan taba jin da kan yayi kalle na sai da akai sai manzo Allah ya ce Allah ne ya taimake ka da wani aboki da baka ganin sa mana Allah ya karfafe ka da wani aboki da baka ganin sa ne shi ya ma aiki da ka daga takobi ka kai sara ya kucin ya faɗi kawai من قول الله الحمد لله وثالثهم بدر الجزاء خارم العدا حديثه ودار المؤمنين امين da na ukun su kuma da manzo Allah da Abubakar cewa na ukun su badr jiza shine watan nan ne hakkari sarimul ila kuma takobi ne kare kafirai habibi shine masoyin nan nawa ina san sa وزان المؤمنين امير kuma shine amirul mu'minin sarkin mu'minai sai na Umar dan Khattab kenan shine farkon wanda ake wani kabi da wannan kalma shi manzo Allah da ma an san sunansa rasulullahi yake ta annu da wannan ya rasulullah ya rasulullah da manzo Allah ya wafaci sai na baka zama halifa in an zo ga mutum ana cewa ya khalifata rasulullahi ya khalifata rasulullahi ana nan sai na baka ya wafaci sai aka da umaru sai aka zo ana cewa ya khalifata khalifati rasulullahi kaga zabun yayi tsawo sai aka tafi da za'i a ce sai an ce khalifata khalifati rasulullahi abun yayi yawa eh kuma ba da ma ce masa khalifatu rasulullah ke dan ba shi halifa ba ko halifa ta fi to suka sai da shi to sai Allah ya taimaka sai wani isusa wani abu ta sai na ji kawai sai ce masa ya amiral mu'minin shi ke sai na umar sai sai gozo na kamar sai wannan tai dadi lalle kuma ko mai nisan ce da mu'minai wannan ya isa ni ce ai da mu'minai to sai ake ce masa amirul mu'minin wa zalil mu'minin amir wa Usman bin Nurayn hadda sai na Usman bin Nurayn aka zo fito makata shi ma yazo ma abotan haske guda biyu me yasa ake ce masa zunnurai ne saboda ya aure ƴaƴan manzo Allah guda biyu guda mata guda biyu sai da ruqayya da sai da ummu kulsum shi ake ce masa zunnurai ne ma abotan haske biyu Usman kenan hafiz zikrihi wanda yake mai kiyaye alqur'ani me ma'anar mai kiyaye alqur'ani sai na Usman shi ya rubuta mana qur'ani a mushafi alqur'ani aiki uku aka yi masa bayan saukarsa an saukar da qur'ani lokacin da ake saukar da shi manzo Allah yana nan ana wahayi to idan an saukar sai ya kirawo kutabul wahayi akwai mutum bakwai su ne suka shahara da rubuta wahayi kuma Allah ya kira sai karanta musu ga aya ta sauka iri kaza ga yadda Allah ya ce to sai su je gida kowa ya rubuta wani ya rubuta a cikin tsangaro wani a cikin ganye wani a cikin fata wani a cikin kaza shikenan gobe wata aya ta sauka ma a kirawo a rubuta wani ya rubuta ce wani ya rubuta yau wani ya rubuta gobe wani ya rubuta biyu ba wai gaba ɗaya kowa ya rubuta ko ta aya bane wasu ayoyi na gun wancan wasu na gun wancan wasu sannan kuma za a karanta sahabbai kowa ya haddace da aka mahaddata Qur'ani da ga sunan ba alibi perfect to amma maru masu rubuta Qur'ani kuma yanka ana nan ana nan to kaga wannan aikin farko kenan saboda haka ake cewa wannan zamanin asrul kitabatul wahyi to sai sai na Umar Abubakar yazo bayan wafatin manzo Allah sai aka ji aka yaƙi yaƙin ridda sai aka karkashe da yawa daga cikin sahabbai mahaddata Qur'ani sai abin da zama matsala sai na Umar sai wani hasashe ya hango wani kaba idan aka ci gaba da irin wannan yakin nan gaba ana kashe sahabbai irin haka mahadisa Qur'ani zai kare waye zai ci Qur'ani gaban mu mana nan da masu zuwa waye da kai musu Qur'ani an karkace ma da san to akwai bukata a hada Qur'ani gurbe kuwa sai zai samu halifa ya ce da shi halifa ka rasu duniyar mu ne ka ka rasu duniyar musulmi kafin hadare fa me kake nufi yace ga abin da kike a rubuta Qur'ani ko a hada shi guri guda sai ya ce ah Umar halaka ne zaka yi ka sa ni ga abin da Allah ya yi ba kaka zo kana wani kumburi yanzu kana ganin kamar kai ka kawo sunna ko kai ka fara gudun bid'a ka magana ka tara nabi ne ba annabi ne ba kai za ka ga mutane nabi ba to sai na Umaru ma Abu Bakar ma da aka gaita annabi ne ba aka mai bayani ya gane ka kowa daga ra'ayi saboda ka gane ba da abin da annabi ne bid'a yace annabi ne ba za ka sani bai umarni da ni ba yace ya halifa ka tsaka fahimci ka ji ka ji ka ji ka ji har ba tun dai halifa bai gane ba haka da Umar ya gane saboda kai sako daga wannan ra'ayi aka taro ma da Qur'ani da dan jalabi da sadi shine shugaba aka sa aka kafa komiti su tattaro Qur'ani guda da su wannan zamanin sunan sa asr jam'il Qur'an tattara su Qur'ani aka ba wai sai guda rai ba saboda ka samu fata akan a samu tsangaro akan a samu ganye akan wanda ka dauke da ayoyi aka dinga hada su da Qur'ani adadin ayoyin gaba da suka aka sa a kafin zani aka daure aka gidan halifa aka aji ana nan ana nan ana nan zamanin sayyidina Usman sai rikici fara faruwa akan qira'a da kuma salan karanta Qur'ani saboda akwai yaran rika manzo Allah ya ce unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahruf Qur'ani an saukar da shi ne akan harafi bakwai ma'ana harafi bakwai yare bakwai na Larabawa biyu na cikin Qur'ani kalolin yare daban-daban sai da haka sai aka kasa bayani wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza sai rigima ta faru ni ba haka da annabi ya ni ba haka da sai rigima har ana yi ma'aikata har da yake doke doke sai aka ba ga habiba sai sai ka tara wancan kwamitin wasu mutane ne sai su dauki dauki cewa a zauna a rubuta ayoyin qur'ani a tashi daya su zama da ruwaya iri daya ba ruwaya ba ma'ana irin wannan ta hafsu da warshi ba haka ba ma'ana ya zama dai abu daya su sa shi daya idan ko ina haka za a karanta shi saboda haka aka wannan shi sa kike masa asr tadbir alquran kaga suna uku ne kenan to shine ma'anar hafiz zikri shi ya tattare qur'ani guri daya daga nan da kike kare dubban gida hafiz zikri wa katama minhu al-amir gururu kuma shi sayyidina Usman ya tabbata ne biyayya ga manzon Allah dukkan su masu biyayya ne ga annabi wa sunu rasulullahi sanan da sirkin manzon Allah yana cikin wannan ayi laisu idaihi dukkanin sirkan manzon Allah ne amma saboda shi ya auri babba babba a wajen daraja ba babba a cikin girma a shekaru ba na da fadin ita ce babba a daraja a yayin manzon Allah amma ita ce ya auta a wajen haihuwa a cikin mata dai karanta mutum ɗaya ne shi ne sayyidina Ibrahim mu'azzam shi ne karanta amma ta sauran yayin ta ne har maza من سيدنا إبراهيم وسر رسول الله أطي وسر رسول تقوم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ما سجل يسيرا سنو أنا كما تقوم أن نبي سبت أهوان سنك أنا سنو ليس إلائه سين ذاك مدوتا الله فكل كمين هذا دوان سدوتي ما يأتي مجين كرهي عنده إن ينوز من سيدنا علي وقر أساه وأن ينوز من سيدنا علي juzuru yadda ka san dan tauri haka yake ga wannan lalle farka shi kawai da wuce duk mutum yana da sadakar taka komai karfin sa da jarum farka in yazo ga wannan lalle ka san dan tauri haka yake fasa shi wuce bisa rishin mu ya rage da alfarman waɗannan da na ambata ya ubangiji famji kurubana Allah ka yaye dubbakan cikin mu ala rajmin man huwa lil ibadi garuru bisa dirmu da hancin mai rudan bayi su kaucewa Allah su koma sabansa shine shada bisa turmu da hancin shada aya sayyidi ya shugabana sal khaliqi nasr dinihi ka roka mana ubangiji ya taimaki addinin musulunci fa anta haqiqun bil su'al kai ka tantance ka roki Allah ko ne ne jabiru kai ne mutunta shi da yin haka hakkin ka ne ka roke shi wala din jabirun bil adai shi ba ubangiji ya tantance ya amsa maka inda kai ka roka amin وإنه على كل شيء شاءه لقدير kuma shi ubangiji duk abin da ya ga dama zai aikata mai iko ne akan ya aikata ba mai isa hana shi fa hukana lil busra wa za mu turuna saboda haka ne farin ciki da albishara ya zama ya kankanta gare mu tunda mun san muna da manzo wanda ya isa ya roki Allah mun san muna da Allah wanda yake amsa manzon sa in ya roka to me ya rage mana kuma na bakin ciki da mu ai za ku hukana da na bushara albishara ta tantance gare mu wada mu sururu na farin cikin mu kuma ya dawwama bi fadl ilahi saboda fadala irin ta ubangiji fal ilahu shakuru sai ubangiji subhanahu ta'ala mai yawan godiya ne ga Allah abun gode wani ya azuzu man karsha'a Allah shi yake daga darajar wanda ya ga dama wa hawa yuzilluhu kuma shi yake kaskantar da darajar wanda ya so yuzillu man yasha wa yuzillu man yasha to sai yuzillu man yasha wa yuzillu man yasha bi yadika khair yu'azzizu man yasha wa huwa yuzillu faminhu al-aqa wal man'u da bayarwa da kuma tsare bayi bisa ga Allah ne in ga gana maka ce da hani dan har anin Allah ne ke hana amma dai al-aqa wal man'u bayarwa daga Allah ne al-man'u tsare bayi ga gurin cutuwa ma daga Allah ne saboda fa'alu khairin ko sai mu faɗa haka amma shi sai nufin bayarwa da aka sunta sai da ba ko ina ne in ya faɗi man'u kuma take nufin hanawa a cikin abarku a cikin afar usawu ya faɗi man uku ba ba hana ta gilbi me yake so yudi wayamna man lil khalqi yudi wayamna man Allah shi yake ba wa halitta wayamna ba hana ta yake shi yake tsare halitta gabaran cutuwa shi ne garkuwar halitta wa hariru fa ala rasulullahi wa wa habibuhu fa kullu kajirin indahu lafi to tunda Allah ne bayarwa fa ala rasulullahi kaga ya ba manzon Allah wawa hadidu kuma da masoyin sa ne fa kullu kabirin inda hu kabiru shi da duk wani abu mai girma in ya zo gaban manzon Allah ya zama dan kankani sai kake ganin girma abu shi a gurin manzon Allah abu ne kankani bai ma isa ba abu wa khalilun wawa musa kadimuhu wa isa wa huruhum wa nuhu shakuru abu wa khalilun babansa annabi ibrahim al-khalil wawa musa kadimuhu da ko Musa fa ada rasulullahi sorry wannan wasan da zai ma'ana ba ta towa fa ada rasulu ba rasula fa ada rasulullahi manzo Allah ya bayar ya yi kyauta saboda manzo Allah shi ne kafin sani tun da Allah ya bashi shi ba zai ba ba sai ma ba fa ada rasulullahi manzo Allah ya bayar wa wa habibu dama shi masoyin Allah ne fa kullu kabir inda hu la sagiru shi sa duk wani abu mai girma a gurin manzo Allah dan kankani ne bai da wani girma abuhu khalil wa wa musa kalimuhu wa isa wa hu ruhun wa nuhu takuru wa man kabir abdullahi fihi bidaiha baban sayyidina khalil wa wa musa kalimuhu da annabi musa wanda yake abokin zancen Allah wa isa da annabi isa wa hu ruhun shi ko isa ruhun lahi ne wa nuhu zakuru da nuhu mai yawan godiyar Allah amma da a cikin sa kamar Abdullahi wa hajali kamar manzon Allah fihim jami'ihim wa faqad danna an shibhi al-amir duhur faqad danna an shibhi al-amir duhur zamani yayi rowa gabaran wani mai kama da manzon Allah an yi haihuwa an kuma yin haihuwa har yanzu haihuwa ce amma an kasa haihu kamar manzon Allah ba za a iya ba hukulluhum bahrun min al-ilmi dukkan wayannan safa din nan koji ne a ilimi zakhirun ko jibe bazozawa ilimi wa kullun rabahar al-amin gadiru amma ko wannan an kwatanta shi da kogin manzon Allah na ilimi yanda ka san korama haka yake sai kuma kamar korama fa shamsuhum khairul anam ranatu mai haka ta shi manzon Allah wa kulluhum kawakibuhu su kam dukkan su kamar taurari suke in an hada su da annabi wasa safai taduru taurari masu kewayewa a sama ɗin nan ta fito ana ganin su ba za a gato ba saboda ya tare da su aka manzo Allah yake akwai tsada su alayhi salatu Allah yake masalamu salatu Allah na mutu Allah ya tabbata ga manzon Allah yatimu bi hali fi salati huduru albarkan wannan salati albarkan wannan aminci huduri ya tabbata da ni a cikin Allah ai hatta huduri a sallah sai ba a manta sai ya roka ane masa sai mun gode Allah ai sai da ko sai mu alayhi salatu Allah yake masalamu ثلاثة على مثل الله تبارك من صلى الله يدوم لخير الناس من حصول الفرما وانا صلاة وانا أمن farin ciki ya tabbata ga fiyayyen talikai annabi Muhammad daga wannan salati da muke gare shi ma'ana Allah ya masa bushara da salatin da muke gare shi alaihi salatu wallahi sama salamuhu salatu ala man sallallahu tabbata ga manzon Allah ila Allah bi kulli zamani masiru li masiru makoma ta tabbata madajiya ta tabbata zuwa gare ni ila Allah zuwa ga Allah kulli zamani a kowane lokaci ma'ana duk tafiya ta yi zama zuwa ga Allah ne alaihi salatu wallahi kuma salamu salatu Allah namu Allah tabbata ga manzon Allah biha yujbaru al-islam fa huwa kafiru da albarkar wannan salati a dora kare da su samu musulunci sai musulunci ya samu karaya musulunci ya samu rauni da albarkar wannan salati da wannan aminci a dora wannan karaya alaihi salatu wallahi kuma salamu salatu Allah namu Allah tabbata ga manzon Allah raja'i kabiru burina da fata na faina da girma da za zakhirul alama a gurin jinyan ubangijin talikai ina da babban fata ina da babban buri a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam fa qabliya na da ma bihi na kusuru rafi amincin Allah ta daga manzon Allah fa qabliya kafin zuwa na kafin zo in yabi annabi ni na da ma bihi na kusuru kusuri ya samu masu yaban annabi ba su iya kawai inda ya kamata a faɗe shi ba ai ba su faɗi da ya kamata a faɗa ba ba su faɗi kamar da ya kamata a faɗa ba ba ka ji abin da bushi yake faɗa ba ne fama balagul ilmu fihi annahu matakaru sai bara ya ce o'o harki bushi Allah bai saka mai da alheri amma mabalagul ilmi ba ma mabalagul ilmi ba duk ya yaba annabin ya zikar ya kwarzanta ya faɗa ya faɗa ai da ya kure ta rasa inda zai tala ya tsara sunan ya sai ce kuma bala gurin ɗauki annabi duk mukurar zance a cikin annabi ko cikin musulmi subhanallah la har ki wuce mukurar zance a cikin annabi karshen magana a cikin mutum ne shi ke nan Allah shi ma daga nan ita kulli sai ya fara fita kuma ya tsaro ma sanan abin da ake cewa bala gurin daga nan sai sai ruwaya sahihiya manzala ne ya bayyana yake da cewa annahu khairu khalqillahi kulli shi ya taimaka masa wannan rabin bai saboda tun da ya fara shi da kulli ya rasa inda zai sa sai manzala ya bayyana yake da cewa annahu khairu khalqillahi kulli eh hukurar nan sai a cikin annabi mutum ne amma kuma shi ne fiyayyen talake a cikin mutanen gaba ɗaya ba saboda ba ta ba sai ga na gaza ma fata eh mana sau ya ce oh oh amma dai mabalagul ilmi ba wa mabalagul ilmi ba kuma bulugul ilmi ka kwatanta wannan baitin da huwa tajalli zati Allah ko ba a fassara ba sai ya kaji nauyin zan sa a bakin ka ba ya kaji nauyin zancen ko ma ba fasara fa huwa tajalli sai bal huwa ainuha wa mulkul alimin ha kaza malaku tawala ai bu tabli zalal ma bi shi na kusuru wallahi kafin zuwa na ma bi kai sun samu matsala an samu kusuri to suke cewa inda ya kamata sai da ban annabi ba mun gode Allah alhamdulillah to Ibrahim to kuma dai koda da yawan kasidar za a auna yanzu dai na bahani Allah ya saka mai da alheri duk kokarin nan nasa baiti dubu yau annabi sai Ibrahim a cikin diwani kadai baiti 3813 wannan da ke gaban baiti dubu uku ba dubu daya ke da yawa kusan dubu hudu dubu hudu ne ta kwa zaman yanzu duba hajji ko yawa za a auna balle maganar ba kanmu ba ne kai ku ne eh kamar laraba suke faɗa al'itibaru bil kai fi labil kai ba zance ake na adadi ba zance ake na ne kai baiti ɗaya kawai kamar da na ta faɗa muku shehu musa kan Allah ya da masa rahama kun taɓa wannan yadda shi ya ɗora na kan wannan baiti ya ce ya yi nazari ya ga wato shehu ibrahim ya faɗi wani baiti guda ɗaya in za a ɗauko diya banda aka annabi tun daga zamanin sa har yanzu a zuba a fice a ɗauko wannan baitin wallahi shi kaɗai yaron da yaron tambaya na ta kama kallon ya gyara zama na ta wani baiti ne wannan sai ce ba huwa da zallin zaki da yan abin da za a faɗa sama da wannan to ba ma iya na kaɗa ba bal huwa ainuha nan ma zai fasaru mulkul alimin ha kaza malaku kike ne rage koyi wala amma fa sai da mai sanin ma'anar me ake nufi tukun manzo Allah shine tujallin zaki sai ka nemo me zaki tukun sannan ka san ma'anar tujalli to annabi shine tujallin zaki ba ma iya na bal huwa ainuha to ne kuma za a ce yanzu shine hakikanin ta ita wa oho fa mulkul ali kaza malakutu minha da mulku da malakutu na Allah duk daga nan halittar ya fita me ya mulku halitta Allah ta sarari duk abin da kake iya gani ko ka shinkina ko ka shaka ko ka sheka ko duk abu ko ka je karasa duk abin da zaka iya jira ke tsire daga cikin alhawasul khams to shine mulku ma'ana alamul khalqi kenan kaza malakutu me malakutu duk abin da ba a iya riskar daga halitta Allah abin da yake oye shi ko ba a ganda ido عالم الامر كده الله يقول الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين ده خلق ده امر للناس ني تو ده امر ده خلق دك منها kai jama'a nauyin wannan baitin ba ya isa sai an dora a mizani za a gane da shi kamar ko kai fa qabliya na lal madi shine kusu kowa ya faɗa da suka baki fa qabliya na lal na faɗa in ji ya ce Ibrahim fadaure na zama biyu lalle mawaka sun samu kusuri kafin zuwa nan shi alayhi salatu wallahi summa salamuhu qalil madihil hasimi kafi kaga Allah ramu Allah tabbata ga manzon Allah qalil madihil hasimi to amma kun tsoro kar ku damu mawaka annabi kaji an ce ai kusuri ya zan mawaka kace Allah sarki yanzu da abin da suka yi nan qalil madihil hasimi ai ko an kankani kai na yaban annabi kasiru ai ne yawa ne inda agun annabi ne a inda annabi zaka yi ba ai dan kankanin ma mai yawa ne sai hawara a gaba da bafata ku alayka salatu lillahi summa salamuhu to duk sanda kan cewa yana alaihi alaihi alaihi ya ji yana alaika to annabi fa ya bayyana ya fa bayyana sannan kuma gashi gashi yana kallon kaga yana cikin alaihi alaihi din nan kawai sai muka ji an juya daga baiti na 48 an koma alayka salatu lillahi salatu Allah da amince Allah ya tabbata gare ka rasulullah ataka ubaidun bawa ne ga na zo maka dan karamin bawa gashi ya zo ajizun wa faqiru ni gajiyayye ne ni talaka ne ba ni da komai ya rasulullah sai ibrahim ya fahimta ake shiga hadaran manzon Allah in za a shiga kun ciyar da kai aiki sai kun tinka ta baka haka duk wani girma na ka fake ba kowa bane ka tukun ka zo a mujarradin ka to sai ka dika halara alayka sallallahu alaihi wasallam sata Allah namu Allah tabbata ga manzon Allah min al-abd ibrahim wannan salati ne daga bawa sai ibrahim wa ma adraka mal abdu wa ma adraka mal abdu ka san ma'ana abdu ko ka san nauyin abdu an dora a mizanin arafai subhanallah eh mana huwa al abdu haqqan wal anamu azidu hmm fa abdu tajalla sayyidan nas ya lahu subhanallah min al abdu ibrahim wannan kasida wannan salati daga bawa ibrahim wa huwa haqiru shi dai gani ba ko awa ni ga ni kuma baya alaika sallallahu alaihi wasallam haka Allah rahmatu Allah tabbata gare ka rasulullah khadimun khadimun ka ne ra'ihun kuma da rauna da'iful hali ne raunin hali wa hawa waqiru kuma ga ni ba mai daraja ba sai Ibrahim aya gaban annabi kuma kai alaika sallallahu alaihi wasallam fa bi ilihun war raqibu basiru kaza Allah rahmatu Allah tabbata gare ka rasulullah fa ilihun kadihun duk aikin da ne mummunan aiki ne ban yi mai kyau ba la ilaha illallah kashe Ibrahim war raqibu basiru gashi kuma mai kula da aiki shine Allah basiru mai gani har hanjiri ba abin da yake kuya gaban sa komai yana kallo ba abin da za Allah ya ce masa ya rasulullah ka saba ki duk aikin na wasu da kyau kuma gashi Allah irin sa na kaina kai zaka shige mun gaba sai Ibrahim ya sai da ke shiga fada annabi sai ka nuna magana kowa ta kushe shi sai za ta rike ka sallallahu alaihi wasallam Allah da barka addu'o'i sai Ibrahim Allah karfa mana asiri mu sai lafiya alayka salatu lillahi wa salamuhu fala darni inda jadid kusuru sata Allah namu Allah tabbata gare ka rasulullah fala darni kusuru kar ka bari kusuri ya same ni inda jadid a gurin ubangiji salakai albarkarsa wannan salati ya rasulullah kai ka bari in samu kusuri in samu tsawaya a gaban annabi a gaban Allah sai Ibrahim Anuri yana cewa laqaftu insha al-amin taqallaban isu a amali kamala fala naqa na tawaya amma in manzon Allah ya ga dama zai sa baki a gun Allah duk tawayin ayyukan na su kuma su juye su zama kamala sai zama babu tawaya da za a auna kuma alayka sallallahu alaihi wa sallamu zaka Allah namu Allah tabbata ga manzon Allah madihi musiru li hubbil hasimi ni dai wanda nake wa annabi ba wani abu yake nuni ba yana nuni zuwa ga ina son annabi kawai duk ba zan san ma'ana ba ce tarihi ba kan a'a ni kawai masoyin annabi da ta yabo na ga annabi yana isara zuwa ga san da nake wa annabi alayhi salatu wa sallam da ta Allah ta Allah tabbata ga manzon Allah garani wata hayani alayya amiru kankona soyayya ta da zafin zuciyar da nake cikin kan annabi amirun alayya sun zama sarki a kaina ba ni da iko sai da suke da ni alayhi salatu wa sallam da ta Allah da ta wanda yake cewa sai Ibrahim ya cika san annabi akwai da hankalinsa san annabin ne ya riga ya mamaye shi Ibrahim bai ma da ikon da zai bari eh da shi Ibrahim ne ya tuka san annabi to na ayyuka ne alayhi sallallahu alaihi wasallam sadan Allah na amsa Allah tabbata kamar wa alim wa sahabin lil hudati buduru salatin ya tabbata ga iyalan gidan manzon Allah da sahabbansa lil hudati buduru wanda suke watanni ne na shari'a kin ne neman shari'a da kama ɗayan su manzon Allah ya ce ashabi kan nujuji ayyuhum taraytum taraytum su sahabbai na kamar taurari suke wanda duke koyi da cika shari'a alaihi wa ayyami ma qala khadimun khadimun dahal hasiya biyu satan Allah da aminta Allah ya tabbata ga manzon Allah da alayansa madal ayyamu tsawon kwanaki adadin kwanakin duniya subhanallah ni kwanan kwanan duniya tayi to adadin kwanakin duniya duka Allah ya salati adadin haka ga manzon Allah ma qala khadimun duk lokacin da mai hidima ya maimaita fadin khadimun da dahal hasimi ya ajiru to a lokacin Allah kuma ya wannan salati mun gode Allah alhamdulillah am kwana insha Allah sai Allah ya mu gode Allah ya kuma Allah ya iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da kuma da uwan mu Allah ya samu ga duniya lafiya malaman Allah saka musu alheri ya mu Allah saka musu alheri inna rabbana ya Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganar Allah mana arziki a rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da bane mutum na gurbin gidi Allah huwa abin da muke da Allah kare mu kasan mu Allah zo da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna siyar addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu kuma Allah ya namu bukatun albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam za ku kokin nan da suke tafi Allah ya sa ilahiya kare lahiya Allah zai kasan mu lahiya Allah za a mana shugabanni na gartattu barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ikon adalci Allah ya riko da hannayensu Allah ya jagorance su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya basu da iyawarsu Allah ya taimaka mana dan afan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam da ƴan uwansa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa rikiya ta tsawar barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu lafiya mu kuma Allah ba mu iko koyar barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta mutu da makan tabarki na gari ranan yaran mu da suke tasowa Allah Allah su akan tabarki na gari mata yi masu Allah ba su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ba su masu albarka kowa da bukatun sa Allah ya biya masu barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha dai kan Fatiha uku اللهم صل على سيدنا فاطمه وبارك وسلم فاطمه اللهم صل على سيدنا فاطمه وبارك وسلم ربنا يبارك في الذنوب وقابل التوب استقبل توبي بطيب جئتك الهي تائبا وقابلا وحاضرا وائبا بمنزل مبارك تنزلني وانفعنا جميعا نحن له بالعشوى وقاتلني على فتارك الهموم وعسكر مننا ذلل للبعض منهم الأقدام فلما لهم فبكهام لين لهم من لين الحديدا لمن أردت ورفع القيودا لناهم وكرفت ورفع ولد جانتهم على ناري يمنا وساحة وبرزا زائدا سقى لأبادي وأبقى عابدا وأنت تدري ما تدري والله أنا الأولى من قرأتني أولا وآخرا يا آخرا يا أول سأل عن الأحباب كل خير ويعطاهم من قبل خير لا برهم تنافس بالفان إذ كل ما يرون هينا فاني أيدهم إذ لهم أولى وليس مصدقين متصدقين وسائلين دار عاجزين باعوا النفوس ثم ولا أموالا كالمؤمنين حصل أحوالا أجب يا رب بكل ساعتي رجع يا رب فسلم فينا ما تكفت وعينينا وما تبلغ العبد سعيا فيما مضى مع أنت الذي ترزق من تشاء ولا تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الجميع القادر المريد ولا يكون كرما نظر من ثم عاد في ساعتي إلى أنك العين وجود ساعتي تكلم الآيات بالآيات خر لي صابا فضلا وخر لي من كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي وصاد الهادي وسد صادي كل شر زادي رب العالمين عابد الأمين كل مطالبي بكله هذا لو بين بغيه وعجنا لكن إذا مسير وعجنا لماذا أولت أراني نرت كل مطالبي وإني كنت ما قد أرد غائبا لربي وكل ما أرد فقدرت نعمه في ظاهر وباطن أثبتني بالغيب والمواطن قال تكجري وذاك عزم موهبة وهبها من يكن لدى حوالي غيبة بل تطردا كل الشرور أبدا ومصليا على المختار وعاله وصادنا خياري نعم الشفيع المصطفى ونعم هي الوسيلة وذلك الذنب حز المعين وعز الواجي حز القديم الله وعز الباقي سبحانه يعبد ما يوجه وليس للعبد سواه المهتم فإن تسأت إنني مظلوم والظهور هدي مظلوم نسير يا نسير يا نسير ولا أدري إنك القديم أرئيانا أنك المريد ولا يكون غيرها تريد على العبيد كيف تقهر المدين وكيف تنزل له ما جريد من العدو هينا وخذه إنه يعادي لا تبقي من عتابه حياتا وكذا وعدما الإنادا همه نكالا وامترا عليه مطر سوء وهم على لديه ويسود لي سؤلي وذكري خيري وذكرا لمن سليل ملجا وسندا إنا بني أمر لا سمدا أثار نصرا قليلا يكفي ولا الهدى والعبد هذا مسلم متين يا متين يا متين إذا استجرت حيث ما أكون عجزت بين بارعا كريما لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أسلمي تجمع معكم فإنما أخرت لم يعجني يا رب بالماهي لكمه عصا ومولد يا رب المنسى يليق صليا على المتعال وآله وصحبه الأبرار يا رب بالذات وبالصفات وكل ما في سائر الآيات فسر قلوبنا عليه وانشغلنا لعمل الإنسان وانظر إلينا وانصر النجيمة أتي حقوقنا وأتي الجريمة وعلنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز أني كل من قد آتنا إلي من رب الجزاء الآتنا للمصطفى الشفيع يوم البعث خير ولا منقذ منه توفيق عليك الله ربنا وسلم وفاض من خير لنا وأمن عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرنا إلى كل هادينا أولئك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
بارك الله فينا فيكم